kenan dama shi da aiki Allah abbai su so a yau kenan muna lahadi bakwai ga watan bakwai hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara ta 1444 wanda ya daidai da 29 ga watan wato daya miladiyya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2000 da 23 a satin da gabata mun tsaya aya ta 23 zuwa ta da hudu a cikin suratu wato at-tauba a shafi 190 a yau ma za mu tashi akan wannan aya na'am arama qul in kana abaukum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul in kana abaukum wa abnaukum وإخوانكم وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين
na'am jazakumullahu khairan to wannan aya a satin da ya gabata mun dan taba bayani kanta wato cikin suratul tauba Allah subhanahu wata'ala ya fara wato bayani ne kan waɗansu abubuwa wato da suke shagaltar da mutum da kuma yadda za a yi a tantance tsakanin mutane masu gaskiya da kuma waɗanda ba sa da gaskiya dama mun faɗa kafirai mutane ne waɗanda da zahirinsu da baɗininsu ɗai ne ba su yadda ba muminai da zahirinsu da baɗininsu ɗai ne sun yadda su kuma ga munafukai suna a tsakiya to suratul tauba bayan ta fara bayani kan alaƙa da mushrikai to sannan kuma akwai makiya waɗanda kowane zamani su ma akwai su sune munafukai inda Allah subhanahu wataala fara bayani kan su tun daga inda anka ce am hasibtum an tutraku walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina waliya waɗanda suka riki waɗansu abokanan sirri an gane ko waɗanda suke wato tsinkayar da su ko linkayar da su ga sirrin muminai waɗannan ba muminai ba ne kaga tun daga nan allah fara tamhidi kan magana kan munafukai ina fatan kun fahimce ni domin wanda zai zama to yana tare da musulmi kuma yana yi musulmi zagon ƙasa mine ne shi walam yattakhidu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija daga nan aka fara magana kansu to yanzu na biyu sai aka zo Allah subhanahu wataala bayan ya wato yi bayani kan mushrikai domin nan an kawo zancen mushrikai bayan an yi bayanin wannan ba kana lil mushrikina an ya'budu masajidallah sai Allah sake dawowa akan magana dai kan munafikai har yanzu ويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ya ku waɗanda kuka yi imani kakar ku riƙi iyayenku da ‘yan uwanku masoya idan suka fifita kafircimi akan imani muka ce wannan yake nuna cewa wato kamar abinda musulunci yake hankalta ma ba zatin ɗan adam ba a musulunci zatin ɗan adam ba shine ake kallo ba sifan mutum aƙidarsa aikin da ya aikata kuma da duniya za a yi aiki da wannan da an huta hatta da kotunan duniya me yasa wato kotunan duniya suke taya a karkace saboda ba a kallon mai mutum ya aikata ba a kallon wata sifa yake dauke da ita sai dai a kalli wani abu na can daban wannan shine dalilin da yasa ma'aunin nan mu suka yi rauni domin a lahira ma 'yan an je da biza aiki da wannan biza aiki me ya sifar da ka zo da ita mumini ne ko kafiri mine ne ka aikata alkhairi ne ko sharri da su ne ake faɗa adam hukunci mu kuma yanzu a'a muna ba mutane hukunci ne game da kusancin mu da su da sanin da mun kai musu da ƙaunar da muke musu ko rashin ƙaunar da muke musu ina fata an fahimce ni shi yasa Allah ce to waɗannan iyayen naku ba wai su ake kallo ba mm shin in istahabbul kufra ala iman kuma ko da ba su yi imani ba Allah bai ce ba a a karka kyautata musu mm Allah subhanahu wataala ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana dan uwanka na jini in ba lokacin yaki ba misali a a ba a hana kai mu'amala da shi ba ta in wanta ka ba shi haƙin shi wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil wa la tubdhir tabdhira ina fata an fahimta ma'ana dai musulunci yana hankalta ma mi mu'amala tsakankaninka da kai da mutum in ya zamanto akwai wani abu wanda ya hada ku na jini to zaka bashi haƙƙin shi in kuma haƙƙin musulunci ya zo to an manta da haƙƙin mi domin haƙƙin Allah yana mi yana sama haƙƙin kowa la yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin inna ma yanhaakum Allahu 'anil ladina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun mun fahimci wannan ko to wannan aya kamar shimfiɗa ce to Allah subhanahu ta'ala da ya bayanin wannan saboda mi saboda akwai waɗanda suke tunanin su riƙi iyayensu da ƴan uwansu ko kuma ƴaƴansu su riƙe su suna ɗauka su masoya suna hankalta ma dangantaka su ta jini su fifita ta akan musulunci kaga sai su ma musulunci zagon ƙasa sai su cutar da musulunci su sai Allah ce a'a wannan ba a yarda da shi ba kenan don haka walan yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija nan za ta fara bayyana to sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bayani kul in kana aba'uku wannan kuma yana nuna cewa a'a ba za ka fifita iyayenka ba ko ƴan uwanka akan addini kenan na an tafi wajen tsoratarwa sannan kuma nan yana da alaka da munafikai yana da alaka da muminai domin mumini ma bai dace a ce waɗannan abubuwan sun shagaltar da shi ba ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم هزوا قرشان آية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم كما هكذا بني تو المهم ديك سو شغل تدسو سي الله تي قل كتي malaman balaga ta qur'ani suke cewa qur'ani yana da wani uslubi al-asalibul qur'aniyya ka karanta su da kyau shine cewa ai duk qur'ani Allah ya umurciwa ya umarci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya isar da sakon Allah kuma haka bane tun daga alhamdu hannasi duk umarni ne Allah a ce ko to amma sai kaga waɗansu labaran ana cewa kul kace kul kace kul kace sun kace saboda waɗannan suna da wato muhimmanci kamar wato na ana so a nuna maka wannan labari ne yana da muhimmanci kwarai da gaske ta fuskar isar da shi domin in ce maka kace to na farko abin da za a fahimta na farko ba magana ka bace mun fahimci wannan kai mai isar da sako ne kaga an tabbatar da annabtarsa na biyu kuma kul dan saboda ihtimam bil khabar sai a kawo kul a wani lokaci ba wai dan saboda sauran basu da muhimmanci ba a'a saboda wannan yana da alaka ne da wani wani wato wata qadiyya ko wata mas'ala ta daban to kul kace da su in kana aba'ukum idan iyayenku sun ka kasance al aba'u jam'i ne na al abu al abu kuma an shafe wawun dinsa kuma ba a maida wani abu ba a cikin yaren larabci inji malaman sarfu asalin shi abuwun ne an gane ko wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minaini to kace in kana abaukum in iyayenku sun kasance wa abnaukum da ƴaƴanku jam'i ne na alibnu da to shi ko sun kace asalin shi banawun ne ko ko banayun sai an ka shafe wawun ko ya'un amma sai aka maida alhamza sabanin al'abu shi al'abu da an ka shafe wawun ba a maida wani abu ba amma alibnu sai an ka ce banawun ko kuma banayun amma sai an ka ce ibnun kaga wawun ko ya'un an shafe amma uyudha anha bi wato abin nan hamzatul wasli wa abna'ukum da ƴaƴanku wa ikhwanukum da mi da ƴan uwanku jam'i na al-akh dan uwa an gane ko ikhwani ƴan uwa wa azwajukum da kuma matanku jam'i na az-zawju a qur'ani babu zawjatun ina fata an fahimce ni amma a larabci ya halatta a ce zawjatun dan ya cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sahih muslim innaha zawjati kuma malaman lugu suka ce dan mu bambanta tsakanin namiji da mace sannan malamai na rabon gado suka ce a'a mu ma dan mu bambanta a san miji ne ya mutu ko mata domin aka ce mata zaujun shi ba a san ba miji ne ya mutu ko mata ina fata an fahimce ni wasu suka ce a'a ka ce mata ta zaujun ana iya ganewa wasu suka ce a'a a dai sata wannan can wancan tafi fitowa a fili wa ikhwanukum da yan uwanku wa azwajukum da kuma matanku wa ashiratukum da kuma mi da kuma ‘yan uwa, to mi da bambanci wani ya tambaya mi da bambanci tsakanin ikhwa da ashira. Domin an ka ce al'akhu galibi yana da alaƙa ne da ɗan uwanka wanda kuke uwa ɗai uba ɗai ko wanda kuke uba ɗai ko wanda kuke uwa ɗai. Amma an ka ce ashira shine alwato al'aqriba ul'adnawun su ne ‘yan uwa mafi kusa ba dole ba sai sun zamanto ‘yan uwa ne waɗanda kuke uwa ɗai uba ɗai. Ina fatan kuna fahimta ta. Domin kalima ta al'akhu in ta zo tana ɗaukar dukkan ‘yan uwanka. Sannan kalima ta al'akhu wani lokaci tana nufin ma abokinka. ina fatan an fahimci ni aboki laraba wani kusin ce hada akhi suna nufin hada sadiqi sha'ir yace walaysa akhi man waddani ra'ya ainihi walakin akhi man waddani wa ana ghaib ina fatan an fahimci ni ko ko a ce rubba akhin laka lam talidhu ummuk so da yawa kana samun aboki ba dan uwa ake nufi ma'ana aboki amma sun ce dan uwa saboda mi saboda ya zama to tamkar dan uwa ina fatan an fahimce ni to don haka ashira suka ce kuma tana daukar wato daga mutun har zuwa kakan shi na goma ina fata ana fahimta ta ma'ana har kaka na goma kalma ta ashira tana tana zuwa domin lokacin da aya ta sabka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ya ce da shi wa anzir ashiratakal aqrabina ka gargadi an ashira dinka har kakan shi na goma bani firin sai da ya kira su kidan yanda nuna wannan kalma tana kai har ga kaka na goma to bal ma tana iya wucewa amma dai shi wanga nassi ne qat'an tana iya shafar kaka wato na goma ina fata an fahimce ni wa ashiratukum da kuma yan uwanku akwai qira'a ta shu'ba wato wa ashiratukum sai karanta da ashiratukum sai an kai muqabalatul jam'i bil jam'i domin in kana aba'ukum jam'i ne kum din nan jam'i ne to ashiratukum jam'i ne kenan ko ne sai a bashi tashi amma an ka ce ashiratukum to nan ya zama to mufradi amma ko ne an hankalta ba shi ma yana da nashi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya domin an kai idafan mufradi zuwa ga jam'i an gane ko yanzu in nice sumu ko azumci an gane ko saumakum azuminku to ba ina nufin ba mutane su taru su yi azumi daya a'a kowanne yayi azumi sami daban-daban na fata an fahimci kenan nan in nace sau duk da yake mufrad ne amma ina nufin kowanne daga cikin ku ya nashi azumi to ashiratukum nan da an ka ce ashiratukum riwaya ta jam'i ma'ana kowanne daga cikin ku yana da tashi family ko yana da nashi ɗan uwa sun ka ce asalinta daga ashira ne ko kuma wato al'adadul kamil adadi wanda ya cika na yan uwanka saboda wani yana da yan uwa masu yawa wani yan uwansa kaɗan to ko sun kai goma ko su kai goma ba su dai ashira dai ana nufin wato yan uwansa an gane ko shi kuma shu'ba shi ya karanta wa ashiratukum kenan sai zamanto jam'i akwai qira'a kuma shadda wa ashairakum wato jam'i ne na ashira amma wannan qira'a ce shadda wa amwalun iktaraftumuha da kuma dukiya an gane ko in dukiya ta kasance iqtaraftumuha wadda kuka yi tsururinta ko kuka tara ta shine wato iqtiraf mun faɗa wasu sun kace an kace iqtarafa shine wajen aikin sharri amma in an kace wato fa'ala shine wajen aikin alkhairi muka ce wannan kuskure na domin Allah subhanahu wataala lalle ya faɗa a cikin suratul an'am inda yake cewa innal ladhina yaqtarifuna al-ithma sayujzauna bima kanu yaqtarifun amma a cikin suratul shura yace wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna wa amwalun iqtaraftumuha da dukiya wadda kuka tara wa tijaratun da kasuwanci takhshawna kasadaha wanda kuke tsoron kasuwancin nan naku ya lalace an gane ko ya zaman to bai samun mi bai samun habaka wanda su sun kace wa tijaratun da kuma ƴaƴanku takhshawna kasadaha wanda kuke wato tsoron su rasa mazajen aure kaga to mace a ce nan tijara mace ce ake rufi wannan tafsiri yana da rauni ko ba haka ba sannan kuma yin kasuwanci da ƴaƴa don neman dukiya ta fuskar ko a sa su karuwanci ko ko a bada su wadansu gidaje don saboda kasuwanci kawai to kaga wannan ai kaskanci ne na fata an fahimci wa tijaratun takhshawna kasadaha da dukiya wanda kuke jin tsoron kau kasuwancin ku kuke tsoron ya lalace wa masakinu tardawnaha da kuma gidaddaji wurin zama su ne an masakin wato in kuka duba cikin larabci jam'i ne na almaskan duk fi'ilin da yake da fatha da mudari'i ko yake da damma ga mudari'i sai zamanto maf'al in an ka ce sakana yaskunu sai a ce maskan shi kuma zahaba yadhhabu sai a ce madhhab amma in an ka ce daraba yadribu sai a ce madrib shine wato wurin da aka buga kenan kenan in fi imudar in shina da kasra amma in ya zama to mu'tallul akhir ne to duk fata ba a mishi sa'a yas'a sai a ce mas'a an gane ko da'a yad'u mad'a inda mu'tallul akhir ne shi wannan ba a hankalta mu komai mas'ala ce ta lugha da sarfu dole sai an tabo su almuhimmu wa masakinu tardawnaha sai abin da ya zamanto in kaga abu ya saba ma wannan ka'ida to shadhina ba a aiki da shi kenan in kaga mai fatha fi'ili mudari'i mai dhamma ko mai fatha ya zo da kasra wato abin da nashi ya zo da kasra sunan shi na zarfu zaman ko makan ko masdarul mimi to wannan ya zama shadh la yuqasu alayhi kenan ya fita daga ka'ida wa masakinu tardawnaha da gidaddaji waɗanda kuke wato kenan kuka yadda da su saboda mutum yana son ya zauna a gida ya ji daɗi ya huta an gane ko ya sakata ya wala a habba ilaikum min Allah wa rasuli wannan shi kuka fi so da Allah da manzon shi kenan kuka fifita waɗannan abubuwa wa jihadin fi sabilihi da jihadi dan ɗaukakar da kalima Allah fatarabbasu Allah ce to ku zauna fatarabbasu ku zauna hatta ya'ti Allah bi amri har sai in Allah ya zo da al'amarinsa ma'ana ku rinka jira nan fatarabbasu ba Allah nufin kada aje ayi jihadi ba nan getse na in kuna so haka ku zauna shi ko in kuka zauna to farakanci zai zo muku mun kawo muku asbabu wancan sati asbabun ruqi da asbabun muhitat waɗanda abubuwan suna nuna in muka rike waɗannan abubuwa guda takwas muka bar abubuwa guda uku to an samu matsala in dai ka fifita iyayenka da 'ya'yanka da 'yan uwanka da matanka an gane ko da 'yan uwanka na jini na family kenan sannan kuma da dukiya da kuma kasuwanci da kuma mi gidaje waɗanda abubuwa su ne ke shigartar in waɗannan abubuwan musulmi suka fifita su to shi kenan suka fifita su akan Allah da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma jihadi don ɗaukakar da kalimar Allah ko da ba a je aka yi jihadi da bindiga ba a'a a yi jihadi a gina makarantu a taimaka ma sauran ƴan uwa musulmi ina fata an fahimci ni shi yasa Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da yazo wajen tafsiri cikin suratul tauba yana bayani kan aya cikin suratul tauba inda an kace innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghalibina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil yace to wa fi sabilillahi nan inda ba tun da yanzu mafi yawanci babu inda za a yi jihadi na musulunci da mi da makami to waɗanda za su je su yi da'awa su karantar da al'umma wannan rabon su yace a dauka a basu su ma jihadi ne ga su na fata an fahimci ni istinbati na malamai in baka yadda ba kuma ka ji dai abin da malam yace ba dole bane sai ka dauka fatarabbasu ku zauna hatta ya'ti Allahu bi amri har sai Allah ya zo da al'amarin sa an gane ko wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah bai shirye da mutane wanda suke fasikai kalima ta fasikanci wani lokacin tana nufin kafiri wanda ya fita daga cikin musulunci ina fata an fahimci ni Allah ce afa man kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار تونا أني مقابل الإيمان بالفسق لتينا كافر تكيرفي أما كلمة تفاسقنتي أكو إن تكيروا باتا نفين كافرتي متم بفتاة مسلمتي با سباب المسلمين فسوق زاج المسلمين fasikanci ne idan mutum ya zagi musulmi shi ne ma ya fita daga cikin musulunci a'a ba haka ake nufi ba shi yasa da kalimar kafirci da zalunci da fasikanci ko ba haka ba da shirka ita kanta shirka akwai shirka babba akwai shirka karama arriya'u shirkul asghar mun an ce shirka ba kowace shirka ce take fitar da mutum daga cikin musulunci ba ina fata an fahimci ni akwai kuma shirka irin wacce take fitar da mutum daga cikin musulunci haka munafinci akwai annifaqul i'tiqadi annifaqul i'tiqadi annifaqul akbar munafinci mutum ya koye kafirci ya bayyana musulunci wannan ya fita daga cikin musulunci ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين akwai munafinci wanda bai fitar da mutum daga cikin musulunci amma in mutum ya doge a kan shi yana yawan fitar da shi daga cikin musulunci ayatul munafiqi thalath idha hadatha kadhab wa idha wa'ada akhlaf wa idha tumina khan a riwaya ta abdullah ibn abi amr wa idha khasama fajar wa idha ahada ghadab almuhimmu dai sai zaman to kada ka zo ka ce to duk mutumin da ya saba alƙawari ya fitar daga cikin musulunci nan ba annifaqul i'tiqadi ake nufi ba to idan ɗalibin ilimi bai fahimtar bai bambance tsakanin wannan ba shi yasa suke ta kafirtar da mutane shikenan wallahu la yahdi al-qawm fasiqin idan mutane ba su tai sun kai da'awa ba an gane ko ko suka je suka yi jihadi to ai sun hita daga musulunci Allah ya ce wallahu la yahdi al-qawm fasiqin da haka sallar da suke yi ta banza ce a je a dauki makamai a kashe su a cikin masallaci a ta da mun cikin masallaci a ce Allahu akbar dan Allah ya ce fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qawm fasiqin fasikanci da fasikai ne ai Allah ya kafirtar da su don haka rashin sanin kalima tana iya ɗaukar ma'anoni daban-daban da kuma nau'uka daban-daban nau'i nau'i na fasikanci nau'i nau'i na kafirci nau'i nau'i na zalunci nau'i nau'i na munafunci dole ka bambanta domin hukunci ne zaka yi ga al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam shi kai dalibai suka dauki wannan su kuma suka je inda kafirai waɗanda ba sa sallah suka ba su makamai suka zo suna kisan musulmai kai ka je inda arne wanda bai sallah shi da kace kafiri ne kuma ya baka makamai bayan ka ce karanta yaren shi haramun ne kuma da yaren nashi yayi bincike kuma yayi makaman kuma ya baka kuma ka zo ka kashe mai yin sallah to me yasa da ya baka makaman can baka buɗa mai huta ba ka kashe shi shi wanda ya kama makaman din shi ba kafiri bane Allah ya kyauta don haka ana yakar musulmai sai dai mu fata Allah ya bada kyau to wallahu la yahdi alqawm alfasiqin Allah bai shirya da mutane fasikai ba ko da nan mun ce fasikai ana nufin kafirai ko ko fasikai waɗanda suka aikata aiki na fasikanci in bai fitar da su daga cikin musulunci ba duk in mun dauka yana iyuwa in mun dauki al nan ahadiyya ce tana nufin fasikai waɗanda suke kafirai ko kuma al tana nufin a'a muminne masu aikata aikin sabo waɗanda suka bar mi suka bar jihadi kuma suna da damar da za su yin jihadi to nan ba za a fitar da su daga cikin ba daga cikin addinin musulunci to ya ce dukkan waɗanda ko ta zamanto aljinsiya ce nan jinsiya ce ta safi dukkan jinsin fasikai amma fasiki wanda yake ya aikata aiki da kafirci ya fita daga cikin musulunci da fasiki kuma wanda bai fita ba kowanne sai ya dauki mi sai ya dauki nashi rabo ko ba haka na bane to amma dukkan su ai Allah yana shiryar da su so da yawa zaka ga mutum kafiri ne kuma Allah subhanahu wataala ya ne ya shiryar da shi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yimi yadkhuluna fi dinillahi afwaja ai wanda sun shiga cikin addinin musulunci ko da mun ce nan fasikanci kafirci ake nufi ko ba haka nan bane kuma mutum na iya yin abu wanda bai dace ba kuma ya tuba mutane da dama zaka ga sun yi sabon Allah kuma sun dawo sun tuba ko ba haka nan bane ayoyin tuba suna na cikin alqur'ani to kuma Allah ce bai shirya da fasikai kaka kaga dan giya sai ce to ku kun jiya ba Allah ya ce bai shirya da mu mallamai ku bar mu mu sha giya mu bas ko ba haka ba akwai wani dan giya da aka yi nan ya mai to shi in ya sha giya sai ya je bakin isa nan tamcin isa sai ya tsaye da kwalbar giya sai ce isa isa ki koma giya ki koma giya in ga inda mallan zai yi arwalla sai na ga inda mallan zai samu ruwan da zai yi arwalla wai shi abin da ya so dai isa ne ta koma da giya ne sai shi malam gaba shi take ce tunda malam ya ce shan giya haramun ne to in malam ya ce shan giya haramun ne shi ma malam yana aikata wasu abubuwa waɗanda ba su da kyau kuma haramun yake cewa bai isa ya canza su ba don hukuncin Allah ne to don haka ne irin waɗannan ayoyi malamai sun yi musu fassara biyu wallahu la yahdi alqawm alfasiqin Allah ba zai shirye da mutane fasikai ba kafirai ko ko musulmin da ke fasikanci ma'ana matukai ya doge akan bannar da yake akan ta ko kuma nan wallahu la yahdi alqawm alfasiqin Allah ba zai shirye da mutane fasikai ba in kafirai ne waɗanda ya san ba za su yi imani ba kwata kwata innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun wa law ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'adhab al'alim sai ka ɗauka guda biyu wanda Allah ya san ɗan giya ne sai ya mutu ɗan giyan wallahu la yahdil qawmal fasiqin kafirin da Allah ya san ba zai yi imani ba sai ya shiga wutar jahannama an gane ko innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun ko kuka ce a'a Allah ba zai shirye da su ba ma damu musirrina ala fiskihim fa idza naza'u anhu bi rahmatillah hadahum Allah subhanahu wa ta'ala wa waffaqahum li hidayatihi mun fahimci wannan ko to ina ganin wannan aya sai mas'ala guda da nake so in ƙara ƙarƙashin ta shine da anka ce in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum kun ga sai anka ce ahabba ilaykum kun san kana tana buƙatar suna tana buƙatar ismu tana buƙatar khabar a larabci to aba'ukum shine ni shine ya zama to sunan kana kana aba'ukum wa abna'ukum shi ko atafina wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha duk atafina wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tarduna hasan an kace ahabba ilaykum kinan kana aba'ukum ahabba sai zama to duk wannan atafina to irin wannan sai rikitar da mi sai rikitar da mai karatun alqur'ani shi yasa ake ba da labari akwai ɗaya daga cikin abin nan abin nan gwamnoni da aka yi na daular umawiyya da ake kira hajjaj bin yusuf al-thaqafi wata rana sai ya tambayi wani malami ya tambayi shi ce ina yin kuskure cikin larabci kun san shi mai mulki da mai kuɗi kullum gani shi kai shi baya yin kuskure tunda mafi yawanci munafukai ke kewaye su ko ba haka ba duk abin da sun kai sai a ce daidai na to amma ba cewa za a yi ba cikin mutane ka nuna kuskuren mutum amma ka rinka tambihi zuwa gare shi sai ce ina yin kuskure shi ko hajjaj ana kiran shi yana ganin kansa mai fasaha shi yasa ba ya zo cikin abdurrul masuna shi sai kira shi al-mutasafihu kun san tafa'ala shine ya nuna kamar yana da abu amma wani lokacin bai da shi shine tafahara yanzu misali in nice baka menene baka yayi kuka tabaka yayi kamar kuka yana kuka amma ba kuka yake ba jahila ya jahilci abu tajahala yayi kamar ya jahilta amma ba jahili bane abul ala'il ma'ari yace falamma ra'aytu al-jahla fi an-nas fashiyan tajahaltu hatta dhunna anni jahilu to tamarada kaga yayi kamar yana da rashin lafiya amma ba rashin lafiya ne da shi ba to mutasafih tasafaha yayi kamar yana da fasaha tafasaha kidan an gani ko wato yayi kamar yana da fasaha amma shi ba mai fasaha bane domin kana da takobi doli an san hajjaji yana yawan kisan mutane an gane ko sai aka ana jin tsoro to da ya tambaye wannan malamin sai malamin ya ce shi ya ce ina yin kuskure cikin larabci domin yana khutba yana ganin kan shi gwani ne da aka ga bore yayi yawa a kufa inda akwai yan ta'adda an gane ko dama wuraren da akwai matsala za ku ga ana tura mutum wanda an kasan shi ba zai iya jajircewa nasar bin sayyar a daular umawiyya an tura shi ne a khurasan an gane ko sai da banil abbas ku tafi da shi shi hajjaji kuma sai aka tura shi a kufa an gane ko amma ba dole ba sai lokaci ɗaya to shi hajjaji kin kamar ba dole bane lokacin su ɗaya na faɗi dai a daular da dai aka tura su ne shi hajjaji sai aka tura shi kufa da ya je kufan nan akwai yan bore to da ya je musan shida bayan khutba sai suka fara jifa shi hajjaji da yazo sai ce inni ra'aytu ru'usan qad ayna'at yace naga wadansu kanuwa ko kanuka ko kanu ayna'at sunnina yace wa hana qitafuha yace kuma lokacin wato girba su yayi yace wa inni la sahibuha ni ne kuma zan yi wannan ina fata an fahimce ni to almuhimmu dai akwai maganganu da suke faɗa kansa kun san tarihi wani bi ana iya ƙara wani abu ana iya ragewa sai shi malam ya ce mishi lalle ka yi kuskure kana da kuskure sai ce ina yin kuskure cikin larabci ce kwarai ku ya ce to ni ko sai ka gaya min ya ce a ba sai na gaya ba ce wallahi sai ka gaya min sai ce kana karanta qur'ani kuma karanta alqur'ani ce kana karantawa ya ce a cikin suratul tauba kana cewa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti allahu bi amrihi kana cewa ahabbu ilaykum baka cewa ahabba ilaykum hajjaji ko da ya bincika yana yin wannan sai ce to tun da haka na kai ku sai kamar yankin da kaga ban nan gaya musu gaskiya yanzu in kana gaya musu gaskiya ma ba su son ka kuma in kai shiru su ce munafiki kake ba ba haka da bane haka mutane suke in kana faɗan gaskiya ko a ce wawa ne ko a ce girman kai ne gare shi yana ganin shi ba zai yi bi irin yadda kowa yake yi ba ko a ce a'a yana gitta kan shi ne ga hatsari ko abin da ya kamata haka in kuma kai shiru sai a ce a'a munafiki ne kaga ba yadda kake daidai da mutane to sai ya kore shi da ya kori wannan ina ganin sa'id ibn jubair ne in ban manta ba sai kai shi wata jaha to yanzu can da yaje shi ci gaba da karantar da mutane yana karantar da mutane yana karantar da mutane subhanallah sai mutane suka samu karatu to da aka tura mishi sako daga wannan yanki sai ya ga wannan mutumin kamar za a ce kamar prefe ko ciyaman shi wannan gwamnan sai ya ga ciyaman kin ya iya larabci kwarai da gaske ma'ana larabcin shi ya bashi mamaki don ya ce makiya sun zo muna wa sa'adna ur'ura taljabal mun hau ur'ura to ur'ura shine uru ba kowa san ur'ura ba a cikin larabci sai ce yoshe wannan ciya mai irin wannan larabci ko mu ce prefe a su prefe sai aka ce ai ka manta ai ka kori malami kaza ya je wannan yankin sai ce a tabbas in dai wannan malamin yana wannan yankin dole zai karanta da su sun iya larabci to kaga kanka kai ma banda shi yasa rabuwa da masani ko mutumin da yake amfanarka don saboda wani saɓani wanda bai taka kara ya karya ba in kai yi sake ya gudu to wallahi kai za ka yi asara wannan shi addalilin da ya sa kasashen afirka da kasashen larabawa da kasashen musulmi suka muka ci gaba saboda mi duk mutumin da zai zo ya ce muna mu yi aiki duk mutumin da zai zo da baiwarsa don a samu ci gaba za a yaƙe shi ne sai an ga bayansa ko a kore shi sai ya je can turai yanzu mutumin da zaka iske ya zo kasarsa ya ƙare karatu yana son ya taimaki kasar an gane ko da nashi kokari salari din da ko sararkin da za a yi mai a can kasashen tura ya lumka na nan ninkin ba ninkin ya yadda ya haƙuri amma sai a karya shi ha abinci ma ya kasa samu sai ya koma can yana zuwa su bashi takardar zaman ƙasa su bashi komai su bashi salari su mutunta shi in ya mutu su kawo muku gawa shi ke tumi za su muku tun masani yana turai me yasa wani lokacin ɗabi'o'inmu ne ba su da kyau duk lokacin da mutumin da zai kawo ci gaba sai a tsaya a yi ta munafunci munafunci ai bai kaza ba ba ai kaza ba ba ai kai ana son al'umma ta ci gaba ta gobe kai ko kana nan kana tunanin a'a amfanin ka na yau shi addalilin da yasa turawa da za su bar mu da niyoyin mu kawai sun ishe mu mu koma baya saboda Afirka wuri ne wanda mi wanda da kasashen Laraba da kasashen Musulmi wuri ne wanda ba a son wanda zai kawo ci gaba saboda da ka zo za ka yi aiki abinda ake kallo kamar kai kishiyar wani ne ko kishiyar wani ne ina fata ana fahimta ta dole ko kana so ko baka so zaka bari ka koma inda ake neman abin shikenan su kuma saboda muna son ranganci ba ma son aiki kullum muna son mu yi baya dabi abu haka take so kullum sai mu koma baya in ka ji babban masani na nukiliya in ka bincika sai a ce maka balarabe ne bakin mutum ne babban darakta na ma'aikata ta turai kaza kaza ne babban haka suke saboda su baiwa suke kallo baki wari mai tsawo an haife ka cikin kasar garin an ka haife ka kaza a'a shin ka iya ko baka iya ba to wannan shi dalili dalilin su ci gaban su in an ka mutu a kawo muku gawa saboda gawa kuke so mi shugaban kasar rasha ya ce ya ce dan afirka in yana da kuɗi vladimir putin wannan ya ce dan afirka idan yana da kuɗi sai ya je ya kai su a bankunan turai ya ajiye idan yana da kuɗi yana son ya buɗe kamfani sai ya je ya buɗe kamfani a ƙasashen turai ko ba haka ba ya ce idan yana son ya je ya sayo mota sai ya je turai ya sayo mota idan bai da lafiya sai ya je mi sai ya je turai neman magani duk bukatar da yake da ita a duniya sai ina sai kasashen waje ya ce torar da ya mutu sai a ɗauko shi sai a kawo afirka a turbuɗe ya ce afirka makabarta ce ita ko makabarta ba taɓa cigaba a duniya ko mun yarda ko mai da kuma haka nan Allah ya kyauta Allah ya shirya da wala mu je aya ta gaba wallahu la yahdil qawmal fasiqin laqad nasarakum Allah لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين to bari mu fara da jalalaini saboda shine yake kawo bayani a takaice yace laqad nasarakumullah Allah inan Allah mulamul muwatta alil qasami don mu faɗi wannan kenan laqad nasarakumullah wallahi Allah ya taimake ku fi mawatin a wurare lil harbi na yaki kathiratin masu yawa ka badrin kamar ranar badr yakin badr Allah ya taimake su ko ba haka ba wa laqad nasarakum Allah bi badrin wa antum adilla qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlihim ra'y al-ayn wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar in tastaftihu faqad ja'akum al-fath wa in tantahu fa huwa khayrun lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughni 'ankum fi'atukum shay'an walau kathurat wa anna Allah ma'al mu'minin badr Allah ya taimake su wa quraiza da kuma banu quraiza wa nadir da banu nadir dukan su Allah ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam an kore su daga Madina huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitab min diyarihim li awwal alhashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahum Allah min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b yukhribuna buyutahum buyutahum bi aydihim wa aydi al-mu'minin aw takra yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydi al-mu'minin fa'tabiru ya ulil absar sannan ya ce nan wawun wazkur kenan ka ambata yau ma hunainin ranar hunain wadin bai na makka ta ta'if wadin alwadi shi ne rafi tsakanin makka da ta'if an gane ko wani wadi ne wani rafi ne kamar yanci rafi wuri ne wanda akwai dan tudu tudu da akwai rame rame kuma karkashin sa an gane ko lokacin da muka karatu a Saudiya a 2014 2015 an kai mu a wannan wuri amma da ta sira kun san sira kamar tarihi na manzo sallallahu alaihi wa sallam to wuraren da ake karantawa in an yi dirasa a saman littafi to kuma za a fitar da ku kuje ku ga waɗannan wuraren na fata ufince ne sun ka ce bambancin ka karanta sira a ƙasar saudiya da wajen saudiya an gane ko shine idan ka karanta a saudiya kana da damar da za ka je ka ga wurin da an kai gumurzun ka ga badar sai dai dama dama uhudu in mutum ya je aikin haji ai yana ganin wani lokaci ana kai su Uhud ko ba haka ba to amma an kai ka Uhud kuma ba za ka iya samun wani labari shi da cewa ga dutsen Uhud inda an kai yakin a ina ne aka yakin tana yiwa akai kuma kabarta din to amma mu yadda suke yi muna a can an gane ko da aka dauke mu sai aka kai mu wato Badar inda aka a ina ganin Uhud aka muka fara zuwa muka je Madina aka zo Madina aka kai mu inda wani babban malami na wato sira an gane ko aka je daidai wurin da aka yi yakin aka zaunar da mu ya fara yi muna bayani ga yadda yakin yake ga yadda yakin yake faɗi bayanai bayan aka ƙare sannan muka ta inda aka yi yakin badar tsakanin makka da madina aka zo aka kai mu wurin da makabartar da sunayen sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam inda aka bin nan da kuma inda aka yi wani masallacin juma'a da ake kira masjidul arish inda wato manzo sallallahu alaihi wa sallam aka mishi ɗan rumfa lokacin da aka yi yakin badar aka yi bayani ga wuri kaza ga inda aka yi kaza ina fata an fahimci to hunaini kuma sai aka fita da mu can shi ku bayyana makka wa ta'if nan ma sai da muka shi dutsen na hunaini sai da muka zo rafin gashi nan inda ake ganin shi duk da yake ba za a iya tantance abubuwan 100 bisa 100 ga inda suka faru sai da aka kai mu ina fata an fice ni wurin da an kai sulhul hudaybiya shi ko yana kusa ga jami'an mu lokaci ya kure ba a samu damar tafiya ba bai da nisa bai wuce kilomita ko 25 ne an gane ko to dan haka suka ce abin da yasa suke wannan saboda in can cikin littafi labari kake ji to yanzu nan za a kai ka ne ka ga wurin sannan in cikin bidiyo ma za a gwada mutum da ana iya ɗauka wurin da bidiyo ba ɗaya bane a ce kana ganin wurin ganin da gani mun fahimta ko to hunaini dai shi ya ce wadin baina makkata wa ta'if tsakanin makka da ta'if an gane ko ya ce ai yawma qitalikum fihi Allah ya taimake ku ranar da yawma hunain an kira ta ya ranar hunain to ai shi rafi bai da yini ko ba haka nan bane rafi bai da yini amma da abinda ake so a ce ce yawma qitalikum fihi ana nuhin ranar da kuka yaki a cikin wannan rafi kenan idafa mu yi hattara tana buƙatar ka san dalilin da yasa aka yi idafa muna abin da muka ɗauki idafa idafa tana daga cikin abubuwa masu hatsari kwarai da gaske kuma cikin ilimin balaga tana da faɗi cikin ilimin nahawu tana da faɗi akwai al-idafa lafziyya akwai al-idafa al-ma'nawiyya in an ka ce al'idafa lafziya ita ce idafa wadda an yi idafa amma ba ta ƙara sabo wata ma'ana abin shi na nan wurin shi sai a kira ta idafatun lafziya ina fata ofinci ne sannan akwai idafa ma'anawiyya wadda tana ƙara ma'ana ma'ana baƙuwar ma'ana za ta shigo yanzu misali da Allah subhanahu wa ta'ala ke misali in muka ce kitabullah misali mi ak kitabullah littafin Allah kaga kitabu daban Allahu daban kowace kalma tana can zamanta amma da aka da sai ta bada kitabu duk littafin duniya zai shiga ciki da na Allah da wanda ba na Allah ba da na ƙarya da na gaskiya to da anka ce kitabullah sai kuma littafin Allah kaga wata bakwar ma'ana ta shigo to akwai idafa lafziyya akwai idafa ma'anawiyya sannan idafar nan tana dauke da ma'anoni daban-daban akwai lokacin da idafa take zakuwa littashrifi wato ka karanta asbabul idafa an gane ko koko alhikam an gane ko misali faƙala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha kaga manzan Allah ya ce musu na ana nufin annabi abin nan salih ko an gane ko ya ce musu naqatallahi taguwar Allah to abin tambaya anan doce ta wace taguwa ce akwai da bata Allah ba nan ya danganta ta zuwa ga Allah saboda daukakarta to wannan zaka shi da yawa cikin alqur'ani inna a'tainaka alkawthar tace min fasalli li rabbika annabi sallallahu alaihi wasallam kai mi kai sallah ga ubangijinka shin Allah ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne shi kadai a a nan ya danganta shi zuwa gare shi saboda tashrifi domin ubudiyyarsa zuwa ga Allah ba da da ubudiyyar kowa ba ina fatan kuna fahimta ka to dan haka nan yawma hunainin da an ka danganta yini zuwa ga hunainin hunainin ba ta da wani yini inin ta awa 24 shine ini awa 24 amma na ana nufin yawma hunainin yawma qitalikum fihi ranar da kuka yaki a cikin shi hawazin kun ka yaki wata kabila ta hawazin wa zalika fi shawwal ya zo ne a cikin shawwal sanata 8 shekara ta 8 ina fatan ku ji yace fi shawwal watan shawwal shekara ta nawa ta 8 to to a nan kaga sai an samu sai an samu matsala an ce suratul tauba ta sauka mi a shekara ta tara ko ba ka dubbin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakin hunaini bayan bayan fathu makka an kai shi ko ba ka dubbin sai da an kai fathu makka sannan mi sannan aka je yaki na na hunaini domin mi domin an tafi da waɗanda suka sabin musulunta a yakin hunaini dole sai muna tantancewa ina fatan kun fahimce ni shi yasa ba Allah ya ce wa yawma hunainin ibni id a'jabatkum kafatukum to idan suratu tauba ta sauka a shekara ta tara sannan kuma sai bayan fatahu makka da ba aka je aka yi yakin ni aka yi yakin hunain aka yaki kabila ta hawazin to ya aka yi kuma shi mallan ya ce shekara ta takwas kun gani to sai ya zamanto ko dai ya zamanto nan mu ce shi malam masarkin da ya dauko ya dauko da kuskure ko ko ya iske akwai maganganu na malamai daban-daban sai ya dauko magana wanda akwai kuskure cikin ta an gane ko yana yi wa malam ya ahama ina fatan an fahimce domin domin shi wanda ya rubuta littafin ba ba asubi bane to amma mun matsalar mu da mun zo in muna karanta littafi na gaga gana aka tahiya fi sanati yanzu wani da ya zo ce wa zalika fi shawwal ai cikin shawwal ne sanata 80 shekara ta takwas shi kenan ya tafi tabbas haka abin yake ba haka yake ba shi dai babu wani na kadibai iya karawa ba iya ragewa ina fata an fahimci ni kuma ba dole sai ka da abin da na faɗa ba amma dai idan muka ce ta sauka shekara ta tara kuma a ce an yakin shekara ta takwas kuma bayan fathu makka ne ma aka je aka yi yakin hawazin tunda sura ayoyi na iya sauka wani lokaci ba su ne na farko ba sai daga baya farkon sura ya sauka to ko da mun ɗauki wannan ra'ayin ba mu ce waɗanda su ayoyin sun sauka ne kafin saukar sura gaba ɗaya ma'ana farkon sura wannan ayoyin na tsakiyar sura sun riga farkon sura to amma shi yaƙi na hudaini sai bayan fathu makka aka yi shi kenan ko bai yiwa a ce an yi yakin hunain shekara ta takwas a cikin watan shawwa mun fahimta ɗaliban ilimi a waye ma bincike na ilimi ya ce to id badalun min yau kenan da an ka ce id da an ka ce mi wato shi yau mutum nan ku duba yau yana nufin lokaci id yana nufin mi yana nufin lokaci to shi id din nan badali na na yau ma'ana kamar ka ce yau mahunainin yawma iz a'jabatkum kasratukum domin an ce badalin abu madadin sa kenan duk da yake akwai badalul kulli min al-kulli akwai badalul ba'd min al-kulli zamu zo bayani akan shi don akwai shubhat da kashin wannan yawma hunain iz a'jabatkum kasratukum ranar da kasratukum yawanku a'jabatkum ya qayatar da ku ya burji ku an gane ko fa qultum sai kuka ce nan muna bayani ne cikin jalalin lan nughlaba al-yawma min qilla ba yadda za a yi yau yan kadan su rinjaye mu kaga musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda bayani zai zuwa tunda zamu dan yi bayani akan yakin Hunain ko da sati mai zuwa ne insha Allah ya fita da mutum dubu goma an je an yi fatahu makka mutum dubu biyu sun musulunta sun zan nawa dubu goma sha biyu akan zance dai wanda malamai suka fi rinjaya suwa to sai suka ga sun yawa shi yasa suka ce lan nughlaba al-yawma min qilla gashi nan yace wa kanu 12000 gashi ma ya kawo shi inji mai jalali sun kasance su 12000 wal kuffaru 4000 su ku kafirai suna 4000 to kaga ku da an ka ce ma mutun ɗaya naku zai iya tsaya gaban mi gaban mutum biyu da ba gaban mutum goma ne ko ba haka bane in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn daga ba an kace al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn to can an ce ba musulmi mutum biyu zai tsaya gaban su ko ba haka bane to gashi yau musulmi sun ribanya kafirai su nawa so uku to shine Allah ce wa yawma hudayn idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a bata amfanar da ku da komai ba yawan naku wa daqat alaikum al-ard sai kasa ta yi muku kunci daqa yadhiqu shine wato mi abu yayi kunci wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun wa 'ala ath-thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alaikum al-ard bima rahabat wa la tahzan alaihim wa la taku fi dayqin mimma yamkurun wa daqat alaikum al-ard bima rahabat kasa ta yi muku wato kunci ta koma kamar ƴan karama ta matsi kenan bi ma rahubat ma masdariya an gane ko kenan ma wagga masdariya ce in an ce masdariya ce da ita da fi'ili gaba ɗaya aka haɗe su sai a maida su suna sai kayi hattara akwai ma masdariya akwai ma masdariya zamaniya akwai ma istifhamiya akwai ma nafiya cikin su wacce ce ake nufi ka zabura ka ɗauki ƙur'ani ka ce zaka bayani in an ce ma istifhamiya shine ka tambaya ma za ta akulu ko in ce mata a kudu kawai ce na ƙara ba akwai ma nafiya ma ra'aitu ahadan akwai ma mausuriya ra'aitu ma takrahu ai ra'aitu alladhi takrahu misali ta gani sannan akwai ma masdariya ga sanin yace ma masdariya ai ma rahbiha tare da fa'inta kenan da ka hada da bima rahubat ai rahubu fi'li ne ko to ma rahubat sai ka hada shi kamar da shi rahabu gaba ɗaya ake nufi sannan akwai ma masdariya zamaniya famastaqamu lakum fastaqimu lahum ai muddat istiqamatihim lakum nawa ka sani ɗalibin ilimi kai baka rike ko guda ba amma ka zabu da ka ce wani bai iya ba wani bai iya ba kai ko bai iya karatu kai kai kai iya wata wani irin wagadar ga duniya ba ka iya kuma kowane harafi ka zaka isa shi da haka lau ma'ana nawa take dauka ma ma'ana nawa take dauka huruf kansu kowane zaka isa wani dauka ma'ana fiye da goma akwai harfin da ma'anar da ke ɗauka ta fi goma a larabci nawa ka sani nawa ka sani na gaba ka za ka sani ba min dai in ka ɗauka cikin larabci munan duk ɗalibai in ka diba galibi an ka zo an ka ce min sai a ce harfin jarri ko ba ka bane in an ka kawo suna bayan ka a ce ismun majrurun bi min wa alamatu jarrihi al-kasra fat an tahi to bayan shi shi ne ka kai karatu to min sai a ce maka ma'ana nawa take ɗauka sai ka yi tsaye min tana ɗaukan ma'ana fiye da goma a cikin yaren larabci fiye da goma ka koma misali cikin muhnin labib an kutubil a'arib libni hisham al-ansari sai ka iska ma'anun da yake dauka min tana zakwa littabi'id ana nufin sashi tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah sashin su min nan tana nufin sashin su tabi'id kenan daga ba'd min tana iya zakkuwa li bayanil jinsi fajtanibu ar-rijsa min al-awthani ku nisanci kazamta min al-awthani daga gumaka kana nufin sashen gumaka kazamta ne shirka ne sashen su ba gumaka ba abin da bane hiyal awsan ake nufi duk gumki na jasa ne don Allah ce war rujiza fahjur sannan min tana iya zakuwa lirtida'il ghaya zamaniya ta nuna zamani ya fara la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi sannan kuma tana iya zakuwa lirtida'il ghaya al makaniya subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawlahu linurihim min ayatina sannan min tana iya zakuwa lit tafsili ararrabe abubuwa wallahu ya'lamu al mufsida min al muslih walau sha Allah la'anatakum inna Allah azizun hakim sannan min tana iya zakuwa lil badaliyya ta nuna wannan ya zo madadin wannan ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al ard أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدل الحياة الآخرة من تنا إذا كوين على ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا أي ونصرناه على القوم الذين كذبوا بآياتنا ma'ana nawa take ɗauka nawa ka sani yaushe na kai yanzu in anka kamin cikin aya anka ce to cikin su wai cikin ma'anonin nan wani da ake nufi shi ke nasa kace min harfin jabi ka tafiya wai ga maka an kare karatu daga nan haka ba ta ɗalibai ilimi mu rinka bin mas'aloli na ilimi a hankali Allah ya kyauta to Allah subhanahu wataala ce yace bima rahabat ma masdariya ma'a rahbiha kenan tare da ƙasa tana da yalwa ai si'atuha tana da yalwa falam tajidu makanan ba ku samu wuri ba nuna ilaihi wanda kuke samun natsuwa zuwa gare shi li shiddati ma lahiqakum min al-khawf saboda tsoron da abin da ya riske ku ko ya cin muku na tsoro thumma wallaitum sannan kuka juya kuka bada baya munhazimi mudbirin kuna masu bada baya wallaitum kuka ba da baya kuma shi ne walla ba ko ba kana bane to mudibiri na kuma fa kaga sai a samu matsala dole sai ka nemi kaka za a yi wallaitum malamai na sai sun yi dubara kaga malaman zai su ce wallaitum misali kuka ba da baya mudibiri na to kaga kuka doge akan ba da baya domin wallaitum ka ba da baya to kuma mudibiri ne kuma fa ka ba da baya amma kuma yaya za mu yi da wannan a balaga sai su ce to kenan kamar an samu hashu sai wasu ce a'a wallaitum kun ba da baya mudbirina an gane ko kuna masu dogewa akan halin da kuke ciki domin akwai bambanci tsakanin wanda ya ba da baya ya tsaya da wanda ya ba da baya ya sake juyowa da wanda ya ba da baya kuma ci gaba da gudu to waɗanga mudbirina kenan sun ci gaba da gudu a lokacin ba su tsaya ko kuma su ce a'a wallaitum kun juya da zukatanku mudbirina sannan kuma daga baya kun ka mi kun ka ba daga baya da mi da jikinku zuciya ta fara a mike fara jin tsoro zuciya to wallaitum bi qulubikum an gane ko mudbirina bi ajsamikum in baka gane wannan ba domin zuciya ita ke tsoro ke fara kamawa sai tsoro ya kama zuciya sannan mi sannan jiki ke juyawa sha'ir yace wa shattana baina jundin qad habba zahifan wa jundin tawalla wa huwa bil khizi ya'samu yace wa shattana akwai bambanci baina jundin tsakanin soja qad habba wanda habba asalin hububur riyah ne kamar ya tashi ma'ana ya zabura zahifan yana mai kutsawa cikin fagen yaki wa jundin da kuma soja tawalla ya juya ya bada baya wa huwa yace shi bil khizi saboda kaskanci ya asan hada tun tubi shi kai wajen gudu ka kusa ya kai abin to almuhimmu dai wallaitun kuka juya kuka bada baya mudbirina kuna masu bada bayan kuma na kun doge akan haka yace munhazibina ma'ana waɗanda kamar sun ji tsoro kamar an ci ku da yaƙi kenan wa sabata nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tabbata ala baghlatihi albayda akan baghla shine alfadari ko ba haka bane to an an ce baghla kaga ya zama to mace mun sani ba ko da Hausa ana cewa alfadara ko ko kakaza a cewa almuhimu dai a ce ko alfadari ko alfadari to ana cewa alfadara ko ko mace alfadari Allahu alam Hausa dai ta ala baghlatihi akan wato abin nan wato alfadar shi kenan albayda wadda take fara wa laysa ma'ahu ghayr al-abbas babu wani tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ba abbas ba babban sa kenan yayan mahaifinsa wa abu sufyan da abu sufyan lokacin da abu sufyan ya musulunta tunda an yi fathu makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man dakhala baitahu fa huwa amin wa man dakhala baita Abi Sufyan da ya taba daurare saboda shi Abu Sufyan ya musulunta kuma surkin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana aure da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana aure da yarsa Ummu Habiba ko ba haka nan bane to ka gani shi yasa lokacin da kafin ma ya musulunta take karkashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka ce mai to fa ga wanda fa zai aure yarka kuma shi yana kiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan zarumi na la yuqda'u anfuhu ba a iya wato gunci hancinsa ma'ana ba wanda ya isa ya karo da shi ma'ana kamar akwai wanda yana kiyayya da kai amma ya san da kai ba rago kake ba ko ba nan bane da yawan zarumai da ake kiyayya da su ba wani abu ya ja musu kiyayya ba a'a saboda su zarumai ne ina fatan kuna fahimta ta abul ala al ya faɗa wannan faɗin wani yake cewa to addu dhunubi inda qaumin kasiratun wala dhanba li illa al-ula wal fawadil to addu yace ana lissafa zunubi ayyuba na nan zunubi ba wanga zunubi na Allah ba ma'ana laifi na a wajen wasu mutane yana da yawa yace to wala zambali illa al-ula wal fawadil ban da wani laifi sai neman daukaka shi yasa dukkan kama hanyar karatu ko kasuwanci ko neman ilimi ko har da alqur'ani kar dai kama hanyar da zaka ci gaba wallahi sai ka sha suka sai an yi ta yi maka kushe ka son akai ka lalace ka tambaɗe ke munafiki son yake a koma munafiki tamkashi فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء كافرين بند ما منافقين سوى هكا سكي سوء تنبدي علالة ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا yasa kullun kaga ana zagin ka ana cin mutuncin ka ana yi maka abubuwa in dai abin da kashi na alkhairi ne da haji shedan ke turo mutane da ka fara hadda alqur'ani sai a gidan kusa ji an ce sudais wai ka ji sun samu suna sudais wai ka fara hadda qur'ani ke ne to ka zo sudais sai ka ji tsoro ko ko a ce maka yanzu dibi yawan qur'ani safaha ɗari nawa kai yanzu ga ka da mata da iya kace ka fara hadda qur'ani mutum nawa ya fara hadda qur'ani da mata Allah ta mike shi ya kame don haka matsalan mu musamman kasashen afirka da kasashen musulmi ina yawan maimaita wannan kullun abin da zai sa a ci gaba shine ba masu kullun abin da zai kai mu gaba shine ba masu shi yasa da mutum ya zo sai ya ji kamar shi yana saman garoshi domin inda yake wuri ne wanda ba a iya shirka ci gaba su ko can suna jira ka dibi wani ministan na senegal yake ba da labari kwararren likita dan afirka na kasar egypt kawai egypt wannan misra ƙwararren likita na egypt ƙwararre wanda asalin shi ɗan ƙasar egypt ne misra kusan dubu talatin a akwai a ƙasar america ƙwararren likita dubu talatin me yasa saboda can aikin ake yi amma ɗan afirka yan bai da lahiya sai da ya ɗauki jirgi ya je can ɗan afirka ya masa magani ya bada kuɗi ya yarda da haka amma yau kana zuwa ka buɗe nan su ga shirin kashe ka su yi kokari sun yadda za a yi a sa maka fatanti mai yawa a yi kaza a yi kaza a ga yadda za a yi to kaga ina zan can cigaba a bar mu da wanga ɗaya ishe mu bala'i ba mu son cigaba duk masani yana can namu kuma su can sun yadda ya zamana su sun yadda ba launin su guda ba har addinin ma in kana so ba dai ka ce su kafirai bane sun yadda ka ce su kafirai ne yi musu makamin nukiliya su halaka kasashen musulmai ba su yadda ba ba mu son mu ga maka mu gaskiya kuma wallahi wannan shine yana daga cikin manyan manyan dalilin da suka saba ma cigaba Allah ya kyauta sun mawallaitun mudbiri sannan kuka juya kuka bada baya ya ce wa abu sufiyan akhidan bi rikabihi abu sufiyan yana rike da wato ragamar ita wannan bagla ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to dan haka dai abu sufiyan duk dake na kiyaye manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma da ya san manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zai aure yarsa ya san jarumi na kafin baya musulunta yace la yuqda wa anfuhu ba a isa ba a taba hancin shi a gunta hancin shi mutum ne wanda yake yana da daraja da ba. don haka irin waɗannan abubuwa ya kamata mu rage makanmu abin da zai ruguza mu ya ruguza al'ummominmu ya ruguza ma bayanmu idan babu masana turai ɗin ba rana guda ta ci gaba sai da waɗansu na suka sha wahala suka yi bincike suka zuba ƙarfinsu da ƙoƙarinsu sannan na turai ɗin ta kai amma kullum in masanan na gudu mu kullum nan na wuri guda na muke babu inda za mu ci gaba Allah ya mana mai kyau aran ma an fara nuna lokaci kuma ya yi halinsa kuma bakin abin da mai jirage na karanta amma karanta wannan ayoyi guda biyu mu samu ladar su sun ma anzala Allah ko karanta wannan aya ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين توبة في إن شاء الله تعالى ساتي ميزوا in Allah ya kai mu dare za mu zo mu karasa bayani akan wannan aya da akwai dan bayanai game da abin da shafi wannan yakin sannan sai mu zo mu dora mu ci gaba da tafsiri insha Allah ta'ala abinda muka faɗa da manto dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh